da mai cikatawa ko malam yakan tuna mas'alullahi husnaha malamin da an sai khatama sai tuna mas'alullahi husnaha ina roƙon Allah ne cikawa da husnaha kikkiawan cikawa طيب آه ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة yana daga cikin muhimmin abu a wurin malaman hadisi sanin tabaqatul ruwat tabaqa shi ne matakan matakan na ruwat wa mawalidihim da kuma sanin ina inda aka haife su fulanun an haife shi shekara kaza ya rasu a shekara kaza wa fayatihim da me kenan rasuwansu akwai littafi yana cikin shi at-ta'liq na Dr. Abba Dankin Lauri a cikin sa ya kawo su waƙe na ƙarshe za ga duka malaman hadisin nan an kawo shekaran haifuwansu an kawo shekarar rasuwansu amma durmus akai ramzi yayi ramzi irin na masu karatun alqur'ani sai a ce fulanun kawin ma'anansa ya rasu hijata da shekara 26 fulanun kaɗin wani ya rasu ya da shekara 29 kaga ka rike shekarar rasuwarsa shi haka yi littafi to amma akwai mawalid shekaran haihuwansa wa wafayata shekarar mai rasuwar rawi ɗin ka sani to duka wannan yana da matuƙar muhimmanci to daga cikin wannan shine za ka iya sanin yanzu idan an zo wajen sahabbai suwaye ne farko farkon musulunci haka akan ɗauko mafifitan sahabbai su ne al'ashar lamu bashi wani jannati ko a kula fawal arba'a tukunna su suka fi kowa daraja sannan sai wa dabaqat mubashiruna bil janna sannan sai wa ahlu badr daga nan wa ahlu bai'atir ridwan haka aka ko su kaza sannan kaza kaga dabaqat na su kenan wa buldanihim da sanin me garuruwan su idan an ce imamu malik ina ne garin sa kaza ne ko lati sufyan ibn uyayna ta aina ya rayu as-sauri yahya ibn ma'in irin wa'annan ko irin su gasuran sha'ubatu duka buldanuhum wa ahwalihim da ko mai halayen surwa din su ne mai ta'adilan wa tajriha ta'adil akwai mujadid ibn sa'id to kulli ma alai ayi magana akan sa fulanu ma'mar wasiqa hammad ibn salama to kulli ma alai shine da sanin mai ahwal ɗinsu shine mai ta'adilan au jariha wa jahalatan da kuma jahalati bin rawi dunya daga cikin wajibi ne misali kaman daga cikin jahalansa a ƙila ya kasance urifat adalatuhu wa lam tu'raf fisquhu misali ko la ya'rufu anhu shay ba a san komai nashi ba to duka wannan dole a ce ne jahalatin da rawi akwai ai majhuli da aini akwai majhuli min sifa mun sani to a daga cikin sifan da ya mana sai ce mana wa maratibul mai jar akwai maratibul jarhi imanan jarhu shine mai aibatawa wa in kila ba haka ake nufi da jarhu ba ma'anan jarhu shine fadin wani sifa mai haifar da raunin hadisi ba za mu ce mai aibatawa ba mun gane akwai maratib na lafazin da idan an faɗa akan rawi to ana cewa hadisin sa da'ifi ne maratib din su wa aswa'uha mafi munin lafazin da in an faɗa akan rawi za a kauce hadisin alwasfu bi af'ala shine kamar a ce af'ala kamar a ce akzabun nas fulanun akzabun nas to wannan shi hadisin sa mawdu'i mala'ikira shi ko a ce yafi mawdu'i ma girma ثم من دجال فلان دجال me yasa kake dajjal saboda me kenan yana yad'ul hadis kenan dajjal ko kuma a kira shi da me wadda'un me kawo hadisan da ba su da me tushi ba su da magana au kadzabun dukan su kaga daga akzabun nasi Allah da me kenan af'al daga nan sai me دجال على وزن بجنمه فعال ومنه شنع وضاء كضاب وأسحلها ميلان سكية لين سيء الهبز أو فيه مقال أي مغنى أكنسا توانا صفة ناشمة mai sauki sauki ne kenan طيب عندنا مراتب الجرح kenan ko aswa'uha alwasf bi af'ala sai fa'alu ashaluha ate mai layyinun sayyi'ul hibzi fihi mai maqal to sai maratibul ta'dil yana da kyau shi ma a san shi arfa'uha wal aks tamaman kenan alwasf bi af'ala kaman a ce ne awsaqun nasi thumma ما تأكد بصفة أو صفتين فلان ثقة بصفة أي كنكو ثقة ثقة ثقة حافظ وأدناها متاكي نكسا نا تعديل شيني ما أشعر بالقرب من أسهل التجريه شيني لفظ ديكي سنروا دا لفظ ينا كسا da lafazin da yake nuna mafi kusanci daga jarrahawa kamar a ce aika bawan Allah ne shaikhu ne fulanun sheikh kaga wannan ai ya dan kusa da me kasa da sheikhu sai ya ce me rai sai aibatawa ko tukbalu tazkiyatu a wani ai in ana karban abin da yasa wa tukbalu tazki wa tukbalu tazkiyatu min arifi bi asbabiha walau min wahidin al asah tayyib mun shiga wani babi kuma a tukbalu tazkiya ana karban idan malami hadisi ya bai wa wani rawi tazkiya yace fulanu me siqatu to ana karban wannan shaidan min arifin bi asbabiha amma wanda ya san dalilin wasa kashin yawwa walau min wahidin alal asa ko da ko mutum ɗaya ne ko da mutum ɗaya ne za ku iya tuna wani kabiya ne faru shekarun baya a idan misali rawin nan sai aka ce wa saqahu siddiqul gumbari misali siddiqul gumbari ya ce sika ne to ba za a ce to bayan siddiqul gumbari kuma sewa ba طالما صديق الغمار عارف بأسبابها وقد وثقه انتهى القضية انتهت القضية إن دي ما لم يدي وند يسن سفن دا أكي أدل mutum. fa'addalahu bi sifatin ko yace kaza ne to shikenan za a sallama ma wannan hukuncin nashi wasu suka ce a ba a karɓa sai in sun zama mutum biyu amma ni babu sai wal jarhu muqaddamun ala a ala ta'di jurriha wa uddila wani ne muqaddam jarhu in sadara mubayyinan min arifin bi asbabihi amma idan ya zamo sufan nan ya zamo sadara an ji an furta ta ta an furta kalmar nan min arifin bi asbabihi daga bakin wanda ya sani amma da sharadi idan ta zahamal jarhu wata abi idan aka ce wannan malami fasaqahu fulanun ko zarrahahu fulanun nawa sun haɗu to labudda an yakuna aljarhu mufassaran idan kace a a wannan nan ba sika bane sika ce to dalilin da zai ba sika ba kaza da kaza da kaza labudda an yakuna aljarhu mufassaran amma idan mi tazahama aljarhu wa ta'dil kenan na dai ina ne tafiya ne to faslun mun gama da wancan ko ha fa in khala al ta'dil ko idan kuma rawin nan ba a samu sifan ta'adili tare da shi ba ubila mujmalan alal mukhtar za a karbi shi a dunkule kawai ba a ji wani wanda ya jarha ya faɗa aibi a kansa ba ubila sai a karbe shi to sai fasalin mu na gaba shi ne yake cewa ومن المهم معرفة كون المسميين المسميين ko akwai ruwatun da an musu kuna alkunya shine ne abuwa ne ummu fulani ko alkunya to in an ce abuwa ne me ake nufi in an ce ibnu fulani mu ake nufi to ya daga cikin abin da yake da muhimmanci irin wannan sanin ma'rifatul kuna wa asma'il mukannaina wayanda ake musu kunyan dole ka san su akwai kuma malismuhu kunyatuhu akwai wanda yake sunansa sune alkunyansa wannan ba su da yawa misali sayyidina abubakar sai sunansa abdullahi bin kuhafa amma me ya shahara da shi abubakar alkunya to na farko kenan manismu hukun ya tuhu idan an ce abubakar akan ce abdullahi kuma ko kuma shuru akan yi in aka ce ummu sulaimin ya ke ce mata ummu sulaimin ko to daga an ce ummu sulaimin wace ce ummu abiya irin wa'annan kaga ai alkunya ne ismu ha shine kunyan ko kuma a'a in an ce ummu abiya kai ba a bukatan kiran sunanta shine manismu kunyatuhu wa man ukhtilifa fi kunyatihi akwai wanda aka yi sabani akwai akan alkunyansa ana abi amrin gila abi amrata gila fulanun gila abu sa'idin qila qila qila ukhtilifa fi kunyatihi wa man kasurar kunahu aw nu'utuhu ko kuma wanda mai kunyansa ta yawaita ila wancan ukhtilifa fi kunyatihi ana kiransa da Abu Muhammad wasu suka ce a ana kiransa da Abu Abdurrahman wasu suka ce ana kiransa da me Abu Sa'idin misali to wannan kenan wannan ko kasurar kunahu yana da ƴaƴa guda biyar kowanne ɗanasa ana mai alkunya da shi ya zama kasurat au nu'utuhu ko kuma sifofinsa nu'ut jam'u mai kenan jam'u na'atin kasuran nu'utuhum wa man wafaqa kunyatuhu ismu abi akwai wanda ya zama alkunyansa ta dace da sunan babansa misali in aka ce abu ishaqa alkunya ne sunansa ibrahim bin ishaqa وافق كنيته اسم أبيه نعم أو العكس كو كو يزمو شي كما سونم الكنين ستداشي da sunan sa kenan ko alkunyan ba masa dace da sunan shi yawa aka sun wannan ila a ce sinanu bin abi sinanin misali sinanu bin abi sinanin sunan shi mai sinanu sunan alkuyin babansa ba ko abu sunan ne sinanu ibn abi sunan in an ce wannan to wane ne wancan kuma ishaq ibn abi ishaq da sauransu ka gani wancan abu ishaq ibn abi ishaq aw il aks ko aw kunyatuhu kunyatu zawjatihi ila alkunyansa irin alkunyan sunan matansa ne irin wannan ga sunan kowanne sai ka san su misali akwai abu darda ita ce mai ummu dardai abu ayyub ummu ayyub abu yaqub ummu yaqub da sauransu haka dukkan sai irin waɗannan na'am wa man nusiba ila ghairi abihi kaman a ce a miqdadu Miƙidadu bin al-Aswad ba baban shi bane sunan shi Miƙidadu bin Amr sunan babansa amma al-Aswad ibn Abi Yabus tabannahu ta ce Miƙidadu bin al-Aswad to duk yana da kyau irin wayannan a cikin ruwatu kasan wanda aka danganta shi ila ghairi abi na'am tabanni wani lokaci kuma zama a wuri sai a danganta mutum ko zama a gida ya danganta mutum da sauransu wa man nasiba ila ghairi abihi aw ila aw ila ummihi akwai wanda ake danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa kasunan da yawa daga cikin su aha ga nan irin Isma'il bin Ulayyata ba ce Isma'il bin Wani ba aw ila ghairi ma yasbiqu ila al-fahm ko kuma an yi mai alkunya zuwa ga abin da yake kusanci zuwa ga fahimta ila idan an faɗi wani lakabin nan za a gane kamar misalin sa malami ne amma sana'an sa dinki daga misali alhazza ko malami ne amma an fasa shi da tela sai ce khayyat irin wannan ma yasru ila fahimi kina wa man ittafaqa ismuhu wa ismu abihi wa jaddihi akwai wanda da sunansa da sunan babansa da sunan kakansa ya zama iri daya kaman al-hasan ibn al-hasan ibn al-hasan ko kamar imamul gazali da sunansa da sunan babansa da muhammad bin muhammad ta gani sunansa da sunan babansa wannan kuma da sunan kakansa na'am aw ismi shaykhihi ko kuma wanda sunansa da sunan malaminsa ya zama mai iri ɗaya sa'ida misali kamar imran an imran imran ya rawaito hadisi an imran sunan rawin imran malaminsa mai imrana duk irin wa'annan wa shekhi shekhihi fa sa'ida ko malamin malaminsa ma ita tafiya dai irin wannan kai awi gashi da wa man ittafaqa ismu shekhihi warrawi anhu ko wanda da sunan malaminsa da sunan wanda ya rawaita hadisi a wurinsa duk suka zama iri daya wannan shi kan bai da yawa shi wannan wancan dai su ne wanda suke da yawa da sauransu wanda muke magana sai wa ma'rifatul asma'il mujarrada akwai wanda yake sunan su wanda ke su kadai ne kawai babu al mujarrada ko al-mujarrada sunan ne shi kadai kawai in an kira sunan ba na zalla eh sunan sa idan misali ibnu sa'adin kaga shikenan ibnu sa'adin shikenan ibnu sa'adin me sunan wa ibnu sa'adin me sunan shi na hakika ibnu sa'adin kawai da bukatu ibnu sa'adin irin wa'annan ko a ce ibnu abi khaisa mata me sunan shi ibnu abi khaisama shikenan ibnu abi hatim shikenan me sunansa ibnu abi hatim kudin mujarrada kenan ba a faɗa ainihin hakikanin sunansa ba wal mufrada sai al mufrada su kuma al mufrada wanda ke kawai sunan ne shi kadai ba a faɗi sunan baba ba ko wani abu da sauransu wal kuna akwai wanda alkunyan ne kadai aka faɗa sannan mai al'alqaf sai laquba wannan dukan su abu ne wanda ke matukar muhimmanci da yaka da sauransu wani lokaci kan kasance laqabi da suna wani lokaci laqabi kamar shi kadai haka wani lokaci laqabi yakan zo an danganta shi zuwa ga abin da yake mai mai aibin da ba kamar misali an funaka wani lokaci ila hirfatin akan danganta zuwa ga sana'ar da mutum yake kamar a ce albazzar ko albazzaz kamar da kace alkhayyat da sauransu wal ansab sai kuma ka san me nasab irin a ce alqurashi alyamani da sauransu wa taqaw ila alqaba'il akan yi li ansab zuwa ga laqabi ai ansab zuwa mi qaba'il kamar a ce mi alqurashi ko haka kabilan qurayshawa ne alfallati to irin wannan shi kuma sunan wuri kenan badari wannan ƙaba'il ƙabila ne gama ce al'asadi ɗan bani mai asad al'abasi ɗan bani abas az-zuhuri bani zuhurata duk irin wannan al-ƙaba'il kenan sai na mai al-autan al-makki al-madani al-yamani al-nijeri al-sudani al-misri ga su nan biladan au diya'an ko kuma diya'an shine abin da yake abubuwan da yake da su shine daya yake yansa ko a ce almuzari'i almazara ba gona bane a ce almuzari'i diya'an ne au shikakan mun san ma'anar shikako loko kenan shikako ko abin da ke kerawa haka da sauransu a ce zakaƙi an san mai kaga da sauransu suka fi ne au mujawaratan ko ta hanyar mai makwabtaka shine mujawara dalili ba shi ba dan gurin bane amma sanadiyan mujawara makwabtakansa da wannan gurin sai a danganta shi zuwa ga wannan sai ga nan wa ila sana'i kaman a ce wanda muke cewa as-sana'i aikin da mutum yake kaman a ce ne khayyab aikinsa al-haddad najjar sana'a kenan ko sai na biyu shine na me alhiraf kamar a ce albazar kaga daga albazar ne ko iri da sauransu ne wa yaqau fiha al-ittifaq wal ishtibah to a wannan bangaren ana samun al-ittifaq wal ishtibah akwai wanda zaka sun hadu da juna akwai wanda kuma ana samun ishtibahi tsakanin su kal asma'i a suna ana samun al-ittifaq wal ishtibah shi ma wa qad taqau al-qaba dukan zo a laqabi shi ma al-ittifaq wal ishtibah dai wa ma'rifatu asbabi zalika da sanin dalilin da yasa aka samu wannan lakabin ma wa zaliku da wa ma'rifatu mawali min a'la wa min asfal bil riqqi aw bil hilfi mawalin bil riqqi ne mawalin bil hilfi ne ka san su duka wa'ina ka san aikin nan ba karami bane ba wa ma'rifatu al ikhwati wal akhawat da waɗannan su wane ne ƴan uwa mun ce akwai abdullahi bin dinarin akwai wa ubaidullahi bin dinarin wannan aliyu madini ya rubutu a kansa din da malai ya faɗa a nan gurin wannan al-ikhwatu wal akhwat din ayi rubutu a kansa sosai za ka samu sun kai su shida za ka samu sun kai su kaza duk yan uwan juna ne wa ma'rifatu adabi shaykh wa talib sai kuma daga cikin muhimmi ka san ladubban shaykhi misali a wancan da muka baro ma'rifatu menene al-ikhwa wal akhwat misali asma'u bintu أبي بكر عائشة بنت أخوات كينا علي بن أبي أقيل بن أبي جعفر بن أبي أخوات كينا عبد الله بن عباس الفضل بن كاغني دكوسو كسن الإخوة والأخوان قد صنف فيه القدماء malamai sun yi rubutu a kansa kamar aliyu nabi da sauransu sai sanin adabu sheikh da kuma adabu mai ɗalibi da shirika shi nan da sauransu adabu shek adabu tsalai ya kamata kenan ya daga ciki a samu kyakkyawan niyya a wurin dalibin ɗaliban hadisi na biyu ya cire ransa daga kwaɗayin duniya a garabin duniya abu na uku shine husnul khuluq kyakkyawan ɗabi'a da kuma mutunta malaminsa aha sai me
سن التحمل والأداء سن التحمل كافن سندي شنو gaba. so gashin dai sun kawo abubuwa da yawa da sauransu da abin da ake faruwa sun ce kare karantar da hadisi a garin su idan a garin akwai wanda ya fi shi kwarewa da ilimin hadisi to kaga yanzu kan malam ya magana a wannan zamanin idan har akwai wanda ya fi shi sanin hadisi a garin shi ɗalibin adab kare yadda yake zai zama zai karantar da ilimin hadisi akwai abubuwan da zaka daga nan a wurin malamai zaka yi mamaki wallahi wannan ya zama kamar bai da malami ai bai da malami kawai daga ya jari fili taji a kasuwa ya biya shi kenan wallahi ko kuma suka ce ma idan an zo wurin su za a karanci hadisin a garin akwai da fi sani ya ce a'a ku je wajen wani su ne ma abuta fanni tare da jiya da ya da rabo amma wancan ya fi sani to a je wajen wane kare yadda a bari a dauka a wajensa ka'idar ladabin kenan so dan ka dauko wannan mawazin din kaga yanzu malaman hadisi suka rubuta ko amma da zaka zo kai magana kan sai a ce maka ai dan bid'a ne kuma shi fa abin da ke da awai sunna ce kuma yanzu misali da yawa daga cikin malamai buɗe kuna kuna ɗauka amma da na kawo wani misali akwai malamin da na sani idan an gayyace shi gari in an gayyace shi a Bauchi baya zuwa yi muhadara so da ya ce akwai shi wa tahir Allah baya zuwa dalili akwai shi a garin bai kamata a ce akwai irin wannan a gari haka me ya dauka kenan adab din to ka kalle rashin kunyan da ake in an gayyace shi a Maiduguri zai ce a ba zai je ba saboda garin akwai mulana sharif tare da ba a garin yake zaune ba shi ba zai karatu a garin ba dalili garin can garin bai kamata ba akwai irin su shawul fati a garin kare zai su karatu ba irin wannan shine wala ma wasala man wasala illa bil hurmati wa ma saqada man saqada illa bi tarkil hurma dole sai da girmama irin wa'annan abubuwan haka
sama kallar ɗan jarida ya taɓa kiran shi ɗaya da haɗa shi da almanna
inna lillahi hada su wallahi program da almanna da shi ɗaya sai kuma a cikin 'ya'yan shi ma haga wannan na ƙasar ƙasar ƙasar ne kaga wannan ai wulaƙanci ne wallahi wallahi
sun taɓa haɗa shi ma da baban da da kawan baban su profesa ba
shi din wani shi almanna ne shi almanna ne kamar program ne sallah ne to akan ilimin da kan kudu ne ko ne to duka kaga wa'annan sai sa ni ni a ra'ayina ina kallon daga cikin wannan suka taimaka wajen ruguza addini yan Najeriya da Najeriya suna da kaso 60 a cikin 100
profesa ya faɗa musu haka yau da zafi zafin ba wallahi su ne sai za a kira mutum a ce mishi shekul islam a ce malamin shahararren malamin addinin musulunci su suka bata abin wallahi ya ce kuma duk 'yan tasha eh su su kira ma su kira ɗin tasha shi ne wallahi ce dai wallahi to za ka ji ladabin sun ce kuma daga cikin abin da ya kamata shi malami shi kuma idan ɗalibin hadisi ya kasance niyyarsa ba ta da kyau to kada ya ki karantar da shi ta jini ba ta da kyau ya ci gaba da karantar da shi la Allah Allah ya shirya yau waniyan ta kyau
sannan kuma shi malamin wala yuhaddisu qa'iman kai na ka dauki wannan mas'alan imamu malik Allahu ma'ana wala yuhaddisu fi tariq kar kana tafiya a tambaye ka hadisi ka bayar ko kuma kana sauri a'a ba a bayar ilimin manzo Allah ana sauri sai yawa ake imamu malik ya zo yana ganin ana daukan karatu ya zo wajen babban malami ne cika fa amma da ya ga bai ga wurin zama ba kawai sai ya wuce aka ce yanzu malami irin wani ya zo sai ce karihatu an hadisa rasulullah an qayyim ba na son dauki hadisin manzo Allah da ka imamu malik ya zama ya buwaya ka ji har gobe kullum maliku maliku ba dalili ba wani abu ne darajar ta wannan Allah Yawwa.
suran su zaka duk sun kawo abubuwan da ake bukata idan malami kuma ya misali ya zama bai jin daɗi to yi an yi musu kaɗin ta haddu saboda kar ya ji ya faɗi abin da yake ne zafin ciwo ɗauke shi ya faɗi hadisin da ba haka ba sai ya daina ba da hadisi gaba ke duka na'am me kace malam
وسنة تحمله sunan tahammuli wal ada sunan tahammuli shine wani shekaru ne ake cewa za a dauki hadisi za a dauki hadisi wannan sun yi sabani da yawa malamai akan shine tahammul din nan amma sun ce kawai dai at-tamyiz ina jin mun yi wannan masalan ku sunan da al'ada wani shekara za ka fara ba da ilimin hadisi misali akwai wanda suke sun sa da shekara sha biyar suka fara karantar da hadisi amma bukhari har da shekara goma sha fara ba da karanta malami ne dan shekara goma sha fara tun malami na ba da hadisi wa irin su abu ya'la dan shekara goma sha ya fara ilimantar da yana zuwa yana ba da hadisi so da wasu sannan akwai bambanci tsakanin sunan tahammul daban adama daban
mun ce sanin ta shine shekarun da zai zo zama zaka je ka dauki hadisi a ce ka je ka dauki ilimin hadisi yana lura da ruwayan kan kace ka na'am
وصفة كتاب الحديث وعوده وسمائه to sannan kuma yaya ake rubuta hadisin ma shi kanshi sai an koyar da kai salon yadda ake rubuta hadisin ardihi yaya ake ardin hadisi in za ka za ka koyi halka ko hadisi ya ake ardin hadisin ma نعم sai ka je wajen malaman hadisi ba kawai kai ma ka so bukhari a kausa baka ce a zo a dauka sai ta biyawa ba ya ake ardin sa sama'ihi ya ake jin hadisin isma misali kamar wanda aka ci inda misali imam ahmad bin hanbal an ce wajen mutum dubu nawa irin irin dubu arba'in ba su ɗaukan hadisi kamar abdurrahman bin mahadi an ce ana samun wajen dubunnai sai ya zama ma har yana hawa kan bishiya saboda jiyarwa wanda aka ce kuma a halakarsa akan samu tawada imam ahmad an ce ya ta kai wajen ɗari bakwai ko dubu bakwai afon dubu bakwai tawada kawai na rubuta ina ba da hadisi shi kadai waɗannan dai warrihi na tafi sannan ya ake tafiya a je gari kaza neman ilimin hadisi wannan mun yi magana kwanakin baya ko wani malamin da ya baro gari kaza zai gari kaza nan da shekara ashirin ya yi tafiyan farasaki dubu a ƙasa wajen ɗaukan ilimin hadisi ko irin waɗannan malaman da sauransu warrihi na tafi na ji wani abin da maulana sharif yana ce akwai wani isnadin hadisin da yake nema sai a ƙasar indiya ya same shi indiya
wajen tafiyan kafa ke da na'am sama da farka ke bin ya fi haka a yi neman hadisi daga cikin zama'in ilimin hadisi sun ce ka'ida kada malami ya zama kamar yanzu ana ɗaukar hadisi kuma zama yana duba waya al'adar waya mai take ɗaukar hankalin mutum to zan ce ko a karantarwa ne bai kamata ana karatu kana duba waya ba ko kuma ya zama ana karatu daga waya saboda abu ne wanda ke shattatul aqal ina rabawa to in ji a wannan sun kawo abubuwa da yawa da yanda zaka gane yanzu kai labari ake kai da sauransu
ne da yake da kuma ya ya ake wallafa littafin hadisi kuma ko dai kai masanidu ko kai akan abwab ko kai kai ilal ko kai akan al atraf da sauransu
ومعرفة سبب الحديث
yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya sani sababul hadis malamai sun yi rubutu kamar alkali abu ya ala da sauran sun rubutu a kansa wasannafu fi galibi hadhihi anwa wannan abubuwan da muka faɗa yawancin su duk malamai sun yi talife talife a kansu wa hiya naqalu mahadu yawanci kai naqali ne suka yi ظاهرة التأويل mhm wasagratu al tamsil hiya bukatan kawo misalai ma wa hasaraha fa hasruha muta'assir a tara maka su wuri daya yana da wahalan gaske wal وإلى نصوص to ka koma tallafin da aka yi su aka wallafa su wallahu al-muwaffiq wal hadi la ilaha illa hu
أنه ويجمع أسانيد
ya ake tara isnadan hadisai
نعم فأنت في شيء ما واستوئي به لما هو تقيدا gashi wannan in hadisi innamal a'mal sun ce hanyoyin da aka rufe sun kai 700
نعم hanyoyin sa tawayan tawayan 700 yanzu an ce kawo hanya guda bakwai kadai hada ka da aiki amma wajen 700 ne wannan ne suke ta abin da sauransu alhamdulillah salatin fati uku hadiya ga mai littafin nan ibnu hajar al-asqalani Allah ya kai masa ladan wannan salatin da hasken da ke cikin wannan dare na juma'a alfarmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mu sallallahu alaihi wasallam bil fatiha wa bil barakatuh اللهم صل على سيدنا الفاتح وابن الفاتح اللهم صل على سيدنا الفاتح salatul fati uku hadiya ga malaman da suka karantar da mu wanda suka tsaya akan karantar da mu tun daga farkon karatun mu har ya zuwa inda aka zo Allah ya kai ladan a gare su su tsara musu lafiya da nisan kwana Allah ka wa ƴaƴan su albarka ya Allah yanda suka bata lokaci wajen karantar da mu Allah ka sanya hasken karatu da ilimi a cikin ƴaƴan su alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka faranta ransu a cikin ƴaƴan su ya musalla ala sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وكانت وإياهم قل هو الله وقفا أكون لك سامع أهل مكرنتا الله كساك مسد على خير الله كمس ما في في شين ساكيا وإن سكر سوء أشكين سوء بنجي الله كحسك قبرك سوء الله كلانا قبرك سوء الله كنونا مسا حسكين أبن دمك الفرما الله صلى الله عليه وسلم لأن سكي رأي أشكين سوء الله كارا مسلافيا الله كسامك ما رسولافيا اللهم صل على سيدنا قل هو الله وقفا الله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم mu karanta wa kawo wannan musatul fati kafa uku muna tawassuli da wannan daga Allah alhamman sai na rasulullahi Allah da abin da mu karanta a cikin nuzhatin nazar dinnan da nukbatul fikr ubangiji Allah ka tara mu na shi cikin girjin ya Allah ka maida mu maganin ibn hajar al-asqalani Allah ka mu fahimta ka mu fasaha Allah ka mu ganewa Allah ka yi aiki da mu da da addinin ka alfahan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shagaltar da mu da aikin ka Allah kar ka bari mu shagaltar da aikin mu ya Allah ka dauki mu aiki cikin aikin ka alfahan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai mu mantuwa Allah ka ɗauke mana rafkanuwa Allah ka ɗauke mana haɗa wani kasu da wani kasu da furin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Fatiha wa salatu fati Allah ka yi mana albarka cikin abin da muka karanta Allah ka yi mana zamana ka yi mana darban nuraniya alfarman manzan Allah cikin abin da muka karanta Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله
sai a nemo littafin mai suna alba'isul hafiz shi za mu karanta nan gaba alba'isul hafiz kuma ibn hazar na ya ibn kasir mutum zai iya nemo a taifiyar musulun hadis na